والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله
من أمور الرجال أن المسلمين لسنين النساء وقوم ويتوجد فهجر من محمد صلى الله عليه وسلم wanda kuma shi ne sa biyu ga watan biyar a shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin miladiya kuma a ci gaba da karatu ne na lissafin na ranar Ahmad bin Ali al-Mukhriji rahimahullah ta'ala ya mu ta ce a darasin mu na hudu a wannan lissafin makon da ya gabata mun tsaya inda malamin ya bayyana mana bayan mukaddimar sa da kuma mai wannan littafi ya kusa na fa'idoji masu yawa wannan yin magana a kan mai karatu lalle da san cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ubangiji komai mamallakin sa kuma abin bautar wannan abin yi mana bayani a kan arrabu da yake nufi da kuma lafazin al'ilahiyya ne yake nufi za mu tashi yau daga inda yake cewa fa inna tawhida haqiqatuhu an tara al-umura kullaha ila Allah ta'ala
بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات الالتفات نعم الالتفات عن الأسباب والوسائط فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمه وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده والتأله والتأله من عباده له والتأله من عباده من عباده له سبحانه كما أن الرحمة هي الوسيلة بين نعم كما أن الرحمة هي الوصلة بينهم وبينه عز وجل واعلم أن الأنفس الأعمال أعمال و... واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى
لم يكن فإن التوحيد حقيقته أنكر الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوقائع فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى وأما مثلا مالك أحمد بن علي المقريزي رحمه الله تعالى يعني قلت لكم إذا لكتاب إحياء علوم الدين يا مالك أبو حامد الغزالي محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد wanda ya su shekara ta ɗari biyar da biyar daidai ta hijiran mai zaɓi na sallallahu alaihi wa sallam wanda ake ce ma hukuncin islam wani littafi na ɗaya na sun littafai manya a wurin su kuma wanda shi kansa yake bi da su kuma wanda yake amfani da waɗanda suka damu da abubuwan musamman da ya bayyana a ciki wannan magana ta ka za mu je yi ta kunshi wasu abubuwan da suke bukatar tsarin bayani insha Allah in muka zo kansu za mu bayyana kowane da kuma inda magana ne ta kai inda ya shiro ta dai malam gazali ko in ce nan malam musulunci ne na farko amma magana ce ta gazali in ce yana cewa fa inna tawhida domin ku shi tawhidi haqiqatuhu haqiqanin da ita ce an karan umura kulla amina Allah ta'ala ka rika ganin cewa al'amura ba su ɗayan su duka daga Allah shi ne ma'anar tauhidi wanda irin gari a nan a malaman larabci sun kafa mana ru'uya cewa iri biyu ce. akwai ru'uya qalbiya da ru'uya basariya ru'uya basariya ma'ana ka ga abu da idan wannan a ka'idar larabci tana ta'addi abin da malamai na haushi ke mata abi ba ta abi na mahaushi ba ma'ana tana aiki a cikin mafulin ta mafuli kuma guda ɗaya idan ba tsariya idan ku kalbiya ce tana ta addi zuwa ga mafulai me yake me ake nufi kuma da wannan da misali za a cuce shi idan za a ce ka za abu za a ce رأيت الولد ما بيانا هو wannan gani ne na ido amma idan gani ne na zuci ana nufin ka ɗauki abu kai masa hukunci kaza shi ne ma'anar a ruya nan kamar ka ce ra'aitu amra sa'aban ina ganin wannan lamarin da ana yi kaga kayi nan ka addini zuwa ga abubuwa biyu al'amr da kuma hukuncin cewa yana da wahala ne bai gama to wannan ita ce ta biyu mai ita ce a wannan wuri an tsara mutum rera kullaha mene min Allah ta'ala kaga an an ka dauki shi ne ma'ana wannan ka dauki lamura ba ki dauki cewa daga Allah ya fata mun gane wannan da haka ma'ana abin da ake nufi dauka da hukunci idan da abin da muke cewa da hausa dauka da dauki abin ya zama kaza ba amru na sirri ba ma'ana ka yi abu hukuncin wani abu kaza shi ake nufi da wani kai kwansumarin ɗin ka kaza shi ne dai ma'ana kamar da mutum yake shi an tarar umura kulla amin Allah ka ɗauki kai hukuncin cewa dukkan al'amura daga Allah suke ru'ya san irin sallan da taqta'u min sifati anil asbab wanda yake yanke walwaye da sababi ba ruwan kama da sabuki kawai tana kallon dukkan lamari daga Allah yake wal waqa'id ba ruwan ka kuma da wafi idan abu ya zo maka na alheri ba kawai za ka tsaya kana kallon sababin ba kawai ka dauka Allah ne ya kawo maka wannan kar ka dubi ta hanyar da ya zo maka haka nan idan wani abu ne na sharri ya same ka hatsari ne rashin lafiya ce to kar ka dubi wani sababi ka ɗauka kawai Allah ka sani shi ne yin samakon wannan shi ne ɗan tsarki wannan magana ta nan kuma da nuna an bata mana ya ci mutu ne da malam gazali da iya ulumi ji wata nazara ce ta wasu mutanen dangane da tafi musamman shi ta aka samu wasu suka yi amfani da wannan suka ɗauki yana ishara ne zuwa ga abin da ake ce ma aljabur a babun imani da kaddara duk da cewa imanin ba wannan yake nufi abin da yake nufi musamman tauhidi a babun tawakkali tauhidi a babun tawakkali amma ba haka ba asalin tauhidi abin da ake nufi da shi shine bautar Allah shi kaɗai ya zama ba wanda ake bautawa banda Allah tare da cewa wannan bayanan ita ma tana nuna zuwa ga haka cewa kada ka ɗauki wani abu da ke samun ka sababin nan shi ne ya jawo maka da Allah ka dubi Allah kawai cewa duk abin da ya zo maka na alheri ko na sharri to da gare shi mun san lamarin Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya tsara mana al'amura ya yi hukuncin ka ne a lauƙin masu ya rubuta kowa an rubuta abin da zai same shi abin da zai yi abin da zai aikata abin da zai zo masa na alheri ko na sharri to a hakan tun da Allah ta Allah ba aka yake ta ko mana mu gaishi ya aikar mana da abin da ya rubuta mana din amma hayya li kulli shay'in sababa duk abin da ya zai gudanar din nan dangane da rayuwar mu wanda ya rubuta to ya tsara masa sababi idan Allah ya kaddara mutum zai zama wani babban mutum a matsayi zai samu wani matsayin aiki ko shugabanci da al'umma to Allah subhanahu wataala duk da an rubuta masa wancan ba haka kawai abin zai zo masa ba za a tsara masa wani sababi sababin nan ko na karatu ko idan abin nan da karatu ake samun ko kuma sababin nan ya zama na wani tsari ne na musamman ko gado ko makamancin wannan to sai an samu maka wannan sababi in wannan sababin ya samu to sai Allah subhanahu wata'ala ya yassare abin wannan baya nuna cewa abin ba zai yi ko da ba komai da ba sai da sababin amma tun da sababin da sababin da rubutu kai ba kai ne mai kirkiro su ba Allah shi ne zai tsara maka sababin wannan za mu to abin da ake nufi da malamin yake nufi da tsantsan tauhidi a nan shine kada ka wato ka dogara da wani abu sunan sa sababi ka dauka duk abin da ka kai na alheri to Allah ne kai kada ka kalli kowa a hanya banda Allah subhanahu shi ne ya kaddara maka ka same shi in alheri haka in sharri ne kada ka dubi wani a tsakiya ka ce yanzu haka wani ne mun san mu sihiri ne hasadar wani ne idan bakin mutane ne duk waɗannan abubuwan ba ruwa in abu ya same ka na sharri farkon abin da za kawo da Allah bai nuna ba da bai nuna to wannan shi ake nufi da dan hadin da Allah ne kuma sha'awar da kabbaran nan da za a zuna da Allah ya haɗu ina zuwa ɗan daina yawa ya zama cewa abin da za ka duba shi ne sababin ai ba sababin ba cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne asalin abin da ko shi ne asalin wanda ya ɗauko na ajiyar ya kawo maka in kuma sharri ne ya same ka da shi to babu wani wanda ke da wani tasiri ban da shi domin da bai so ba da wannan sababin bai abin da to wannan shine ainihin abin da malamin sun yi anan shine wato tofi sai ce fala taran khaira wa sharra illa minhu ta'ala da haka ba ka daukar ba ka wani wani wani alheri ko wani sharri sai ka sai daga Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana tuna mana hadisin nan da yau da kuka karanta shi ko da yawa kuka karanta shi samu tofi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan mutum saba'in da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba tare da azaba a duk wanda ke wannan min sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa an gicca masa al'ummomi sun zo sun wuce kuma yake wani a wani annabin al'ummarsa da yawa wani annabin al'ummarsa kadan wani ma annabin mutum ɗaya ne kawai wani ra'ab wani kuma mutum kaɗan wani mutum ɗaya wani annabin ma ya yanke ba kowa ba wanda ya imani annabi Allah ya aiko shi ya wa'azin ya wa'azin ya wa'azin ya rayu ya mutu ya tafi ga Allah ba wanda ya imani ya zo wuce ina wani ina al'umma sai wuce shi kaɗai ba kowa shi shi ne yake ba da labari sai ya zama wata al'umma an tafi da ita rinduna mai yawa yake waɗancan zuwa sai aka ce wannan annabi Musa ne da mutanen sai kuma sai ga wasu al'umma ta tunin ka wannan yawa sai ake wannan waye sai aka ce sai ne da al'umma ma'ana al'ummar ka sai haka za ta zo da wannan dumbin yawa kuma a cikin al'umma akwai mutum dubu saba'in za su shiga aljanna ba tare da an musu hisabi ba ba tare da an musu azaba da ya faɗi wannan kawai sai ta ke shiga gida bai fassara musu da waye da waye ba suka ta tattaunawa فجعل التحدث يذوقون فيه suna ta tattauna wani suna kutsawa wannan ya ce a'a kila waɗanda aka haifa a musulunci ne waɗanda ba su taɓa shirka ba su ne kuma wannan bai faɗi lafiya ne ina har nan da Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da yake gaya musu kuma alladhina la yattabu wa la yaktawu wa la yatatayyaru wa ala rabbihim yatawakkalun su ne waɗanda ba sa neman a yi musu rufiya su ne waɗanda ba sa tafiya su ne waɗanda ba sa kalbi su ne waɗanda suke dogaro da ubangiji malamai a tattauna da suke suke kun ga waɗannan abubuwa ba dukan su ne ba su a tsiyara shi ne wanda ba su canji amma da rufiya a yi ma karatu ba ka da lafiya da kuma sakiya a sa ƙarfe a wuta sannan a yi lalar a sa shi a jikin mutum idan a fasa ciwo ko na kuma wannan ko dai a tsaga jiki yadda za a samu waraka daga wani ciwo tunda hanya ce ciwo ruwa da ake amfani da ita wajen magani wannan ba ka tsanin malamai a kan cewa ta halatta don haka ba zancen halittar da ake ba ana magana ne a kan mutum ya rufe idan sai shi ba zai yi wannan din ba don kawai gamsuwa da cewa ciwon daga Allah shi kuma Allah zai kawo masa mun fahimci wannan ba kar a ɗauke na hadisi a matsayin dalilin cewa kar a yi magani ba haka yake ne a'a waɗannan mutane ne da ake yi da musu saboda tsabar tawakkalin su har magani za su samu sai sun yi ba saboda ne idan su a rufe yake kawai Allah suke gani ba ruwan su da zancan sababi na duniya shi ne ya musu kaza ko sababi na duniya shi ne ya hana su ko ban ga to wata irin wannan layin ne wannan malami ke magana a wannan cewa tauhidin mutum ya dogara ga Allah matuƙar dogaran da ba ruwan ya sa mutum ba zai zama mai tauhidi cikakke ba har sai ya zama irin tunanin an masa samu tunanin wani ya jefe shi da ya ga wani abu sai ce yanzu haka wani ne ko wani ne turo turo wani abubuwan to ba mu tauhidi in mutum da tauhidi to ba su kawo mai irin tunani duk abu kar ka kawo banda Allah duk abin da zai same ka Allah ka ga wasu abuna wuce iyaka irin wannan abin wani ko zama ake kawai wani ka dangare ya zo wuce ake yi baka isa ba wai an kusa a wai an kusa a misali ba idan a gani a ce ko ya a kau da shi ko nan da nan wani ya maka wani abu shi ma ya faɗi ya mutu wani ne ya aiko shi da ya cutar da wani waɗannan duk tunani da da asalin su suna sa mutum ya rika sallan sababi ya kau da dogaransa ga Allah wannan abin ba su da kyau ka dogara ga Allah in dai ka yarda akwai Allah ne to ka yarda wallahi ba abin da zai same ka na alheri sai da izinin babu kuma abin da zai same ka na sharri sai da izinin su in ku kai da wannan to za ka ga insha Allah ka samu kwanciyar hankali kuma duk wanda yake da wannan Allah ya kare shi duk mutumin kuma da yake karkata yake dogaro da wani abin ba Allah din ba yake kallon irin wannan sabubban to Allah ya fi rabuwa da shi ya je ya kare da waɗannan abubuwan da ya bi shi sa za ga wanda duk da ya daga wannan bai na zaman sa lafiya kaga ba abin da ya dame shi saboda bai yadda da akwai abin ba ba bai yadda da ba wai ba a yi ba amma baya damuwa da shi baya dogaro da sababin akan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara masa amma babban abu da ke duba shi ne cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kaddara masa ko ne ne ko sharri ko alkhair yace wa hadha al-maqam yusbiru tawakkul wannan matsayin yana haifar wa mutum yana amfanin masa yana jawo masa samun tawakkali wato zama ya sami cikakken dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala wa barka shikayen misal kuma idan mutum ya samu wannan matsayi to zai bar kai dan adam tsara ko ko ba ku ba in dai har ko shi ne ka ga hada zuciyar za ka ga ba ka da lokacin da za ka ce wani abu ya sami ka zai kai karin wannan da Allah ta tsaya ya Allah wani ya yi mutane ba ruwa a ruwa sai ki ubangiji ya ba ka duk kariya daga kowa da duka annabiya da da makajin ne masu da ko ba ku da ka dogara da Allah shi kadai duk wani abu da yake Allah da yake ba kuma sannan kar ka kai karar wani mutum ka daga shi ka ba shi wata kima da wata daraja zuwa cikin wani yanayi ka ɗauka cewa wannan mutum da yake kusa da sabab duk ne Allah ya kaddara ta hanyar da ne wata cuta ta kare shi ke da shi ko sababi ba a kallon ka da ne hukunci a ana kokari ne a kauce wa abin da zai bi ta hanyar da take cutarwa amma ba a kokari da shi wajen samu ba a kuma tsorata wato a dogara da shi wajen gudun zaman yake wa karkalar da kuma barin zargin su mutane su halitta ba za ka sa ana da kudin wani abu ya same ka musamman kullum ba ka da hujja a kan cewa mutumin ne su ne maka wannan yin abubuwan sun mana nisa ne ga al'adar al'adar ka hausa ko al'adar zai mutane da yawa wanda tauhidi ke da wani a zuciyarsu za ku ga daga abu mara kyau ya samu mutum ba ya tunanin cewa la'alla wani zunubi ne Allah yake game da kuma wannan wani shi kamar da mutum shi babban sababin da yake na abokin gaba su sai abokin gaba da yake kan kimani wanda yake so ya karka ka daga Allah shi ne shaitan amma kuma kan tunani dan adam ne dan adam ne yanzu da wani da yake son wanda yake cewa yanzu aka kaza da kaza to wani duk yana ne karka ka daga Allah subhanahu wa ta'ala sannan ko ku kanta da Allah babu wani dan adam da yake samar maka da wata cuta an ba da kada mu manta hadisin Abdullah bin Abbas ya ga mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya masa a hadisi cewa idan da ake al'umma ba su ɗaya za su taru don su amfani ka da wani abu me ya babban abu da ka nake so gwargwadon yawa mu gwargwadon taron wani ya ce lafiya wani ya ce kudi wani ya ce matsayi to haka sun dai aka sa mai to tattalo komai duk duk abin da muke bukata duk abin da muke bukata ka kaddara duniya ta taru a gefe guda ta kama ba wanda ba ya samu inda zai yi ake a samu ɗan adam da ake duk duniya kowa ya samu mana duk da shi a ce duk duniya kowa da kan su koma gefe guda sun yi shekara ɗaruruwa suna miki suna tattaunawa ya gane na sawa mai samu kaza ya gane samun masa kaza wannan ya kawo ko kuɗi ne wannan ya kawo ilimi wannan ya kawo gudunmawa ta duk duniya duniya nan saboda su amfani da kai domin annabi Allah ta ala ya ce dan Allah bai mu samu gaba da ba kuma ba a dai gefen kuma da za su samu a duk da abokan gaban su a ce duk duniya za mu san shi ba da aka gada wahala a ce wata kasa ta fi da mutum ɗaya ne ke wanda to duk duniyar ko ta da ake yi suna gaba da kai su yi mutum sai ke kaya wannan kawo kuɗi ya fita aka ce ka ai kaza ai kaza ana ta kaza to ko me za ka yi in Allah bai buƙatar wani kuma sawa'u ta tsara makami ba ta tsara makami ba ta tsara wani abu da zai kauye tunanin su ko ba kai ba ko kai ko ba kai ba in Allah bai rubuta ba a lauyin mahmud to abin da za su yi shekarar da za su tsaya tsara su suka ce wallahi to idan ko mutum ne yake da wannan da kuma ya ya da aiki yana da gani dan adam cewa dan adam zai shi shi ko dan adam zai mai wani amfani da Allah zai ya kamata an tsara cikin tofiki a zuciya a nisanci dukkan abin da zai sa dan adam yana kallon wato dan uwar da dan adam ta zama mun duka wannan magana kuma a baya a wani da kan cewa ko da wajen kawo amfani a duniya kada ka bari a rayuwarka a cikin kana dogaro da wani dan adam cewa ai kana da wani san yana faru a duk mutane da yawa wani ya yi suna da wani babban yayan da Abuja shi ne kaza shi ne kaza shi ne kaza su duwa ne ya su karatu a gidansu ba ya rasa aiki saboda babban yayan da yana kai a wani ne ta kuma ta kuma ji a samun musu to guji wata ne ta haka yi ba ne shi ba ne wani za ka yi taimaka ma amma kullum ya zama tunaninka Allah ya fita maka a cikin mutum mutumin da yake gara da wani cewa yana da wani da zai ma ya samu wannan dogaran da muke a yana shi a cikin gida da kada ba laifi ba ne saboda ya amfani da amma har ka ɗauki dogaran da dora a kan sarki wani da yana kan cewa duk mutumin da ya ɗauki dogaran da sa a kan wannan sarki bayan ka san da yawa Allah to sai Allah ya sa wannan sarki ya kuke kashi wata ko ba da ko ba da ba a faran sai ka zo kana ƙarafa kana alfahari da shi ko ya za ka koya saboda me shi ba Allah haka ba Allah shi ne da mutum ne shi ko wannan wata rana ya ta kuke da shi ko uwa ko uba ko kuke kai ko mace ki wata rana zai kuma kai me me da Allah ka bane ya isa da Allah zai bane mura wannan ku gode to dan adam har ka gani ka shiga dole ka nema daga Allah duk abin da dan adam yake yi dan dokin ya samu abu ta hanyar karatu ka dage kai ta hanyar neman aiki da daji kai ka samu wani ya muka hanyar da laifi ne amma ka ba ku gani ba kada ka zuciyar da ka dogara da wannan cewa ai yanzu daga aiki da shi da wannan kuma to shi ne da mun shiga uku da kafin ya zo kuma kafin ka girma wani ne ke kula da rayuwar wannan shi ake so tauhidi da ake so yana da kuke kuke da kada ka kalli sababi amma ka kalli Allah subhanahu wa ta'ala da komai da gari shi ne ke cewa والرضا عن الله متقين لأن تعالى سبحانه وتعالى والتسليم في حكمه ثم سميع ويا حكم سوسا معنى دقة من اللي يكون ذا سميع ويا ولو قبل سميع بالله ذات المرة سنة كل مدين يجي وإذا أرسل وإن تدور فاعلم فكما سمع أن الربوبية منه تعالى لعباده وتحلها من عباده له سبحانه ليس بالعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده سوى الربوبية ubangijin kaka kasancewar Allah shi ne rabu ma'alci mamallaki mai gudanarwa mai kula da rayuwa mai ba da abinci mai ba ka tsaro mai ba ka duk abin da kake bukata a wannan rayuwa ai ka ga wani ne ne ya ibada ne zuwa gare ka kai bawa ko to wannan ayyukan aikin Allah ta ba ka kake da rububiyya abin da shi yake yi domin amfani ka shi ne aikin rububiya wata alluha shi kuma ta'alluhi ta'alluhi shi ne ibada bautar da za a yi ita kuma tana zama ne min ibadihi lahu daga bayan suke su suke aikata ta'alluhi zuwa gawa zuwa ga Allah a ce kuma tauhidin rububiyya mu ma mu da cikin ka menene imani ne imani tauhidul rububiyya dangane da mu imani ne amma aiki rububiyya ubangiji ne ke yi wa ya kowa mu ne ke ne shi ke kula shi ke ɗaukar nauyin rayuwa shi ke kare ne da kone da kone ba wai saboda biyan bashin wankan ibada da kuke ba ga shi ne zai gaya menene saboda wala fada da jinin mugu abin da ke nufi aikin rububiyya daga Allah ne zuwa ba kun gane wannan to ko aikin rububiyya aikin rububiyya shi kuma hakki ne na Allah daga bawa a zuwa shi bawa shi ne zai yi bauta zuwa ga Allah Allah su da Allah kuma da Allah shi kuma zai kula da rayuwar wannan bawa ba wai kuma wani hakki ne kamar da kusur kusur da kusur kalma da ɓangaren cewa dan na yi kaza ɗin ne cikin sai suka da ba wannan da kusur gashi sai ke cewa ta'alluha min ibadihi rabbi subhana kama anna rahmata hiya al-rahma to da rahma ita ce wato wato ita ce sababin da ta hada mu tsakanin da ubangiji ba wai abin da yake mana da arziki da yake ba mu da dukiya da yake ba mu da abinci da muke ci na da kuma duk da yake a duniya ne kamar duk da yake min ma da muke kaka da dukkan ni'ima da yake Allah maka biki yake mana ba yayin mana ne saboda wai ko muna bauta maka shi ba dai a cikin da kuma bauta ba yake ba a'a wanda da take tsakanin mu da shi ita ce rahama rahama shike ne da ka ba cikin saki ba kada mutum ya hangi abin a matsayin cikin saki ya ya Allah tun da na bauta maka na bauta maka na bauta maka to kuma bai kamata a duniya ne abu kaza ba kaza alaƙar ba ta wannan ba kana bauta ne don ka biya ka in biyan kuma har ka sa ran a duniya don ka sa biyan da zai maka amfani shi ne na lafiya shi ne a ajiye maka lada a ajiye maka lada a ajiye maka lada ran ta kira Allah ke ma zulman ka a kauta kai da shi a cikin ka an yi da shiga aljanna me yake yi wannan to wannan shi ba kuma ake shi dan haka ake rafa ce tsakanin da ubangiji ba istirkaki haimala abin da yake nuna sai ce kama Allah ya mata iya wanda bai da ku ya bai da ku a tsakanin su su ba ya bai da ku da shi Allah ya ta'ala wa alam kuma ka sani ya kun zama ku Allah an kusa al'amal cewa aiki mafi daraja mafi tsada mafi shi ne abu mai daraja mai tsada yau aikin da ya fi tsada wa ajalla ta kadar kuma ya fi girman alƙadari to fi dula wala shi ne fi babu wani aiki da ɗan adam zai yi zai ga shi shi yasa wajibi mutum ya zama ya san tauhidin nan domin tauhidin nan shi ne sababin sa babba na shiga aljanna duk mutumin da ya mutu ya je ga Allah da tauhidi to shi ne mai shiga aljanna duk mutumin da ya mutu da shirka babu sauki to ko kusa ko alama ba shi ba a wannan babu Allah ba ruwan da wani la alaka la kuma duk nabi gulinka idan ka aikata shirka ko mutu a shirka Allah subhanahu wa ta'ala zai ba ka wani kwatai shi wannan yana mana muhimmancin mutum ya gyara alaka da Allah ta hanyar sauki man mata wa huwa ne يعلم ان لا اله الا الله وهو يشهد ان لا اله الا الله من اين دخل الجنه من مات وهو يدعو لله ندا منين؟ فقد الله kuma da manzo Allah kuma kuma da haka duk mutumin da ya mutu ba shi da to wanda zai mutumin da ya mutu kuma yana da tanzidi aljanna ce karshen makoma a tsakanin da kuma mutuwa ya yi tasiri ya aika kaza an yi ne ne an yi abubuwa ne na haramu da manya da kanana to waɗannan lamarin suna koma zuwa ga Allah in har ba su kai da shirka me na lamarin lamarin suna koma zuwa ga Allah in Allah ya so ya gafarta in Allah ya so ya azabtar da kai gurgurdan abin da ya so sannan saboda wannan tauhidin da yake cikin ka sai abin da kai daga azaba Allah ta amma domin da tauhidi to ba su fata a wuta za a iya shiga wuta a tsarkake mutum in Allah ya so ya azabtar da shi sannan abin da shi in dai da tauhidin nan to dawwama ne ta har abadan abada a wuta ba idan haka ya ruwa menene ya fito wani abu da muhimmanci in akwai abin da ya kamata a shekara da shekaru ana koya maka to kuma farka damu wallahi shi ne wannan wani malamin wata rana yana magana a kan kananan wannan suke sai ku yana wani malami yana koyar da ɗalibai kitabun suke ya koya musu shi ya zina kan wasu ya koya musu kitabun suke aka yi daga farko aka sauke bayan wani lokaci suka sake zuwa a sake sa musu littafi na sai ce a sake kira mutum sai ya yi malamin ya kira mutum sai ce a sake aka sake sai da ake kuma ya sa suka sake dawa sai su a sake da kira mutum sai ce aka rama kana wa duk kullum iya shi ne mutum shi ne sai yake cewa yanzu kun kuna tsammanin kun gama sanin zuci ba ku bukatar ko da Allah ita ai jin mun ake jin na dubu gura wasu su shi ne sai yake cewa yanzu misali ina da labarin abu su mutane suna zuwa kabari suna roƙon mutane a cikin kaburka yake ne suna da suna suna ce suna da labari dan da su su yake tambaya a garin da suke sai ce akwai kuma wasu da ana shan giya wani gidan kuma ana ajiye matan banza yace wanda wanne ne a matsayin ku da mutanen da su wanne ne ka ga muku har kuke yin mutum a kansa ka kauce shi suka ce wallahi magana da gidan jiya mai da gidan jiya da nan ne shi ya guda musu kullum har kaka har wa'azi ake fita ana kai ya za a yi maganin gidan jiya ya za a yi maganin gidajen matan banza duk amma ba kuma da manzon wancan suna zuwa kabari suna roƙon mutum a cikin kabari ko da ya dame shi ba shi wanda da suke kakkau za a fi gaza da magani yadda da kuma kwanci da kuma ba'ali tun da a zuciyar wancan abin ya fi wannan yadda ku dawo da abin da wannan mutane suna da jin cewa aikin magana da suka yi da abu ne shi ake ta ne da kawa da wuce da dubiya da dubiya na basu amma kuma har yanzu matsalolin da muke da su da suke zaɓe da suke mana kafin su a zuciya ina da san namu ne ko ba wani mutum ba da san ma ku gani da Allah ɗan al'umma ba nan za ta ce ko da mutum su ko da mutum ko da ba a'a mu din Allah ya tsare da ubangiji har yanzu ta kai da za a kasance da shi wannan da fatan ba yadda suke dogaron da Allah yadda su da Allah Allah ta da haka mu kai da to wannan kuma shi ne da ba da bambanci to yi da irin nan madarar da karba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da muke dogari da koyi lafiya da lafiya da koyi na ko da koyi da zama ko da kuma da muna karatu wal kaza ala fasara mana da kaza a lokacin da kake karanta kalmar za a fasara maka ita da larabci kuma a lokacin da aka fasara da ma'ana da garin da muke ɗauka da yawa za ka zo da wani jikin daga wani za ka magana da jikin da jikin sama da komai sau duk abin da za a gaya maka mai muhimmanci na ilimi na karatu Allah ya san da ilimi in ba ka fahimce su ba to duk abin zuwa ba ka fahimce su Allah san Allah ya san ba ka so su ce ba ma ko an an da an kusa amali wa an da an kuma da tauhidin Allah غير أن التوحيد له إشراري في سيدك في توحيد من شنو غيره غير من حرف الاستثنائي بمعنى إلا معنى إلا أن التوحيد سيدي سوى حيث له إشرار yana da kawo guda biyu kawo shi ne ikirari kawo guda biyu al'awwal na farko an tafi da bilisanika ka buɗe bakinka kai amfani da harshen ka ka ce la ilaha illallah faɗin la ilaha illallah ويسمى هذا القول توحيدا ولا انا كده توحيد وهو مناقض التكليف الذي تعتقده النصارى وانه في سياق ما يقول ليه ترينيتي ولا النصارى ترينيتي له سكي اعتقاد الرسول يبدأ شنو التكليف التكليف شنو يسمى ابو الجوع يبدأ الى الى التكليف والخاطب wannan tauhidin da yake la ilaha illallah ya wani wannan abubuwan guda uku da kirista suke da su haka ne duk abin da ba Allah kuma da wani ke yadda cewa Allah ne fatin la ilaha illallah ya wani wani la ilaha illallah kuma shi ne yin cikin tauhid yake wa hada tauhid yasdiru aidan wannan tauhid shi ma yana fitowa ana samun sa من المنافق الذي يخالف سنه جهره أنا في خمسة من المنافق ولا حكم البيت هذا مبينا لم يجد هذا ليس أما يوجد بيت أما غفيا wannan suka da kishin da ya sa malamin ya san ya fi alkin yadda ya kira da suna fi'il bawo amma malamai sun ja jirgi a kan wannan lamarin cewa la ta da Allah bai kamata a kiyata kishin ita ma wannan magana daga misali da ko shi malam da kiri kuma ina da muka sani dai malam da gani da ne a babin aqida yana da yan matsaloli saboda musamman harkar falsafa da ilmin kalam da ke maka fatu da nisa da maganganu na ilmin sahabbai da sahabbai shi yasa za ka ji dogaro da hankali ya fi fi a rubuce-rubucen su fiye da dogaro da nasoshin Qur'ani da hadisai da magana ta akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kisa da kashe ta malamai ke magana akan wanda cewa la ilaha illallah ta fi kalmar da ta fi amma in kai wa abin kallo da za ka ke ba su mafita sai maka kyakkyawar da suka ba su ya fassara abin da yake shi kishin inda yana nufin al'amalu zuwa ayyuka na zahiri aika da bawa ke aikatawa a bayyane ko da a yi duka a cikin shi ka nan misali cewa wannan kwacin na lafi na tun da zai yiwu wanda bai yi gaske ta kama mai iya faɗa da ya zauna lafiya da musulmi ka ga a cikin kenan kwacin ka da baki duk da cewa cikin shi ne ke sa mutum ya gani musulmi to amma a kwacin da zai mutum da yake faɗa da baki da ke mata amfani da abinci tun da abinci ne to shi yasa yake kira da wannan bangaren shi kuma kuma ka da shi ta ga kuma mun ta wannan kuma abin da kuma ne ta bangaren cewa an samu wasu mutane da na taɓa ba ku labarin su ko ga hikka da su kungiyoyin musulmi an taɓa yin su a baya kan mabiyan wani mutum ana ce maka Muhammad ibn Sarraf as-Sijistani أنا في نفس الرامية أنا نفس الكافية بإيش في سنة في عمر بإذن إيه إيماني سنة في إيماني سنة أقوى لا إله إلا الله كما سنة من ذلك لا إله إلا الله بكتوتا هو أقوى فيه كما يكون من ذلك وما ذلك ذلك شيني هما لكتب مسأولون إيمان ثم لا تكلم دام ذلك أن الله صلى الله عليه وسلم مؤمنين ashe nan ko sun da Allah ya magana a kan cewa kafirai ne su a zuci ba ku yadda da wannan to an haka kama su suke kushi ne da haka kuskure ne mutum ne zai a faɗin da shi kaɗai ya wadata bai wadatar ba wannan shi ne da Allah ya magana ke nufi cewa a ya kira wannan shi amma dai lafazin ne a kira za ni za a cikin lafi a matsayin bawo sannan ba
نعم اه كل ده لا نفسي ما انا سبع ما في طاوع saboda ai ya kawo kishiyarsa ya ce yubdi yubdi kuma shi ne abin da ke ciki yawwa kamar kwal a zama abin da ake bayarwa din nan shi ne su kishin wannan kuma abin da ke ciki shi ne ake ce na lubbun bai yawwa to tun da ya kawo wannan ai kaga ko wannan ne ke ne duk da kamar da muka ambata yana da ma'ana da za a iya bashi mai kyau wanda za ta fita shi daga cewa ya wulata la ilaha illallah ba haka yake ne sai mutum sai ke cewa wa hada sarfi yasduru ayyan min al-munafiqi alladhi yunalu sirruhu yahrahu wannan cikin tauhidi a munafikai ma waɗanda ɓoye sirrin su yake saba wa bayyanansu yake da kishirin mutane bayan wannan hana da suka da malaman su kan ƙara biya da shi a kan wannan tunda abin da ya kawo a kuma aikin zuciya ne ba aikin da ta ce da suke ba sai ce an gane kuma sun tsalbi mukhalafatu wala insan limakuni hadal qalb kada ya zama a zuciya akwai sabani ko mutu da ma'anar wannan sunna ma'ana a zuciyar in ka faɗi la ilaha illallah da baki to kila kuma kada ka samu abin da ka la ilaha illallah a zuciya wannan ai menene hikima shine duban yadda da la ilaha illallah to kaga kuma da kuma da jira ko da ne ya kuma malamin da shi ba ga yau saboda mutum yana da mutum aikin hajji to zai ke cewa wala in kana da mutum a da kaus bal yashtayi min qalbi ala atqabi dalika bal abin da ke wajibi shine tilas zuciya ta kulli ta kulli wannan ma'ana ta la ilaha illa Allah babu abin da cancanta abin ta maka sai Allah wa tasdiq wa tasdiq bi kuma ka kunshi tasdiq bi wato gaskatawa da لا إله إلا الله وهذا هو توحيد عامة الناس وهذا المهم والمنظومة هي توحيد لمدرسة الألف وقوام ميزة ميزة الأول وعيادة wanda ya saba da musulmi na malaman su bai ba zai gama su wani cewa yana nufin imani da la ilaha illallah mutunta a baki da kuma yadda da ma'anarta a zuciya kawai an iya wannan to shi ne imanin da Allah ne amma khafatun nan ke kantattu su kuma nasu da barka kuma shi ake so ka kai gare kafin ku kai matsayin su eh banda aiki da shi din kawai wani abu ne kari akan wannan inda su ma wani aiki da shi wanda duk ne da ke da su wanda yake san da abin da Allah ya yi abin da yake domin kaunin misali kauli yau akwai kuma Allah wa kaunin kalbi duk kana da ta ba shi ka Allah ya kula da kula da ko akwai Allah kalbi akwai kaunin kalbi kaunin kalbi ne sannan kuma Allah kalbi shi ne al-istadu zabi yawa istadu zabi yanzu cikin ikitabin cewa babu wanda ya kunkar da kan ga maka sai Allah ya tsare ku kuma sannan da sauran abubuwa su tawakkali alkhawf wa raja idan mun da babu dole su ne a amalin kalbi wato kuma ba ku ci da kai ne to sai ku ci wannan kuma zai ku ci a amalin to wani babu to da inda kake menene ainihin madarar kalbi mun yi wannan bayan da ya fi jini ya take nan da ka ba da ba nan ai ne za a yi masa kalli ko ni ba ku dai shi ne dubu kamar da za a ce zuciya a cikin dan adam zuciyar da shi take dubu dan to haka ne da abin da yake da kawo to a cikin da abin da yake da amfani shi ne take dubu to ga ne to zuciyar ku ciki kuwa shi ne an yi ranku ne na kulla amina wa ta'ala to sai ne da kama da mutum shi ne mutum ya ga abubuwa da su ɗaya daga Allah baki ɗaya sun ma yadda da yake kafa an yi wata sannan ya kauda waiwaye kada ya yi kowa ya wasu ba sun kawo abin da zai zama maka tsari ya samu da abin da zai zama maka sababi ya samu da to ka kawo da kanka da gare kawai Allah in mun ɗauki wannan maganar fassarar da muka yi farkon mun canza duk wani da mun gane wannan ya yi ba matsala kuma sai dai kamar da Allah ta faɗa a tuzilin malaman tsuntsaye suna da cikin wannan maganganun da in ka kyautata musu da su za ka ba su wannan fasarori masu kyau a wasu wuraren kuma suna amfani da wannan kasan goyon da kuma wani abu da su mun bai gano yau to amma tunda malamai sun musu da kyawun da kuma sun kawo alamun da kansu dalilin da na bari wannan magana da ya fi ta sannan an an zo ana sharri cewa asalin da ta ware za a iya nufin kaza da ita mara kyau to amma malamai suna ba da ma'ana mai kyau da ba za a iya nufin wa ko da alƙalita kuka kuma sun sa na yau to wani kuma idan mutum ya karanta daga cikin bangar ne wani suka ji kafin majalis da tariki na malam ibn qayyim yana da tafi sunan ka majalis da tariki sharh manazil al-qayyim fi sharh wa ta'lifi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sunan tafi malam abu isma'il al-harbi ɗaya daga cikin malamai ne can a baya wanda ya tafi da su da harkar irin wannan ilimin tasharufi kuma yana da maganganun irin waɗannan ɗin da ɗan yin abin tsoro a ƙarshen su amma a babin imani da tawhidi asma'i wa sifat ba shi da matsala yana kuma tabbatar da sunayen Allah da sifofi babu har yana da littafi da ya rubuta sunan sa al-arba'in fi sifati rabbil alamin yana da fitar hadisai ya fara guda arba'in da suke magana a kan sufofin Allah su kare to amma in ka ga babin suluki ibn kafi karanta ka sani ne yana da masandani waɗanda akwai abin tsoro a kan su to amma malam ibn kafi zuciya ya yi masa sharhin wannan littafi na malamin tashi a cikin kuma duk irin waɗannan lafuzan da za su iya nuna zuwa ga wani abu da ake tsoro ya ba su ra'ayoyi masu kyau a kurci. Muka gwanin cewa la'alla ka zama da yake nufi kuma sai ka maka ayoyi da hadisai da za su ke bai wa abin fasara da kyau aka bashi. Littafin kuma yana da kyau wajen gyaran zuciya da kyau ka sa alaƙar mutum da ne shi ya kuma ba da alƙi. Ke sa har malamai sun ba su na cewa ana yin tsayi shi din ma ai nasu ne. Abin da suke nufi shi ne wannan abu kawai ga wannan. Saboda abubuwan da ya faɗa na kyawun yabo يوم ما لم تكون إسماعيل الحرم يبيع مكذبين فتحسب الناس ثم تلك السوار ثم يفتح الانتفاع عن الوظائف وأن يعبده سبحانه ثم ينصر الله عبادة يشرك بها عبادة زي كذا يكاد شدة كذا يكاد شدة ولا يأخذ غيره كما طريق القاول كان العلم لا شيء ويخرج عن هذا التوفيق إذا كان أبن لديك كده جوانب التوفيق معنى أبن لديك كده كتن جوانب التوفيق الله ليه توفيق اللي فكرة لا هو متعلم بل هو ممكن تتعلم ضربة يتعلم الثانية الممول أحمد المسيريني لما ألفوا على الثقة بالمحترم بيجي أبي من أين تجيب؟ وقول أبي المحترم تعالى أنت رب الدنيا كلها من المال رؤية تشبه الالتفات عن الأسباب والأصول ko ya zama cewa Allah kawai kake da yi abin da ya zo maka na alheri ko sharri to kada ka dubi hanyar kawai ka ɗauki Allah ya kawo to wannan daidai ne a babin tawakkali a babin tawakkali daidai ne amma a fassara shi da cewa shi kadai shi ne tauhidi to shi ne ba mu kula ba mu'ammalin tauhidi shi ne kar a bauta wa kowa sai Allah عرفت يا ناس كده ولا ما قالك ولا تقول ابو كنت سوي بين انا وكان ابو هو اللي في كتابه ولا ولا في كتاب قوي ويخرج عن هذا التوحيد في أبو ذر كتاب العلم التوحيد كتاب التوحيد أبن إذن التوحيد يا كتاب العلم اتباع الأوصى بنت الوجيه بنت الوجيه فكل من اتبع الأواصي duk wanda ya fi son zuciyar faƙaɗi da kaza hawa da ma'abuda to ya yi son zuciyar nan ta ka ce nan a matsayin su gani abin bauta qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yace afara aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmi wa hakama ala qalbihi wa qalbihi wa ja'ala ala qalbihi isharatan faman ya'tihi min ba'di afala tadhakkarun ورجل كانت سورة الجاثية أفرأيت كل فجاء من اتخذ إلهه هواه wanda ya riki abin bautarsa shi ne zan zuciyarsa ba ka ga wannan ba yadda ne kuma yake riki a wurin wannan magana shi tana nufin duk mutumin da yake da son zuciya da wani wani dangane da wani abu ai kowa na sha'awa suna cikin sha'awa sha'awa kuma yau ce abin da ke kasa mutum mun sani da wani biyu abubuwan da suka kasa sun ce su karkace da shi daga Allah an nuna da wani nan shi biyu akwai da shubuha akwai sha'awa ya kana da wani da ahadi shubuha shine abin da ke da alaƙa da imani abin da ke da alaƙa da tauhidi abin da ke da alaƙa da aƙida da suke zuciya wani abu da ba gaskiya ba sai ka ɗauke shi kamar gaskiya wani abu da ba hujja ba ka ɗauke shi kamar hujja wani abu da ba addini ba ka ɗauke shi aiki wani shi ake kuma shi rika bauta wa Allah da abin da Allah bai bada dole shi bauta sha'awa kuma shi ne abin da ya shafi gamsar da wato buƙatun gaɓuɓɓa sawa'un gwamnan da sha'awar baki mutum yake abin da yake so ko sha'awar farji ko sha'awar kudin wani abu da zai gamsar da abin da yake bukata to wani zai fito da sha'awar shi yasa mutumin da zai saba wa Allah cikin abin da yake ne ka kai shi a kansa da gani da makin zai tafi ya tsallake zuwa ga wanda baka halitta gare shi ba a fito ya yi ya yi wanda kuma shi ma zai zama zuciya zai zama zuciya ne ko ba zai zama zuciya ne to idan muka fahimci wannan magana duk mutumin da ya fi son zuciyar ya saba wa Allah za a ce yayi shirka ya fi daga tauhidi to a cikin da wannan ayar ne afa man afa ra'ayta man ilahu hawa wa adalla kullahu fi shin ba ga wanda yake abun bautar da shi ne son zuciyar ko kan zuciyar ka shine abin da kanka in ka dauki wannan ya ci ne abin da kake ciki za ka kawo da ma'anar cewa in nan da yake kan zuciya ya bauta ba ya yi shi kan abin da ba Allah ya bauta in ka yi kan da wani abu da ba Allah bai yi shirka ya ci da wani shirka ilimin da wani ya na idan mutum ya ci kan zuciya ya yi shi wani abu wanda ba Allah ne ke nuna ko jama'a a cikin maka shi ka rabu mutum ka dole ne inda ina da shi lafi dole ya fi ya bauta wani wanda ba Allah ba to ya fi ya fi ya shi ka to abin da malamai ke ce dangane da wannan istilani shi kan da wata mara magana ne da aka gama duk da misali na kalli da malam musulmi ya yi da malam musulmi shi ma daga maganar malam Sulaiman malam Sulaiman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahab a cikin sharhin da ya yi na tauhid tauhid al-adil yana cewa wannan maganar ta da zari da kuma musulunci ya zanto ba aka aya take Allah ya karɓi mana abin da ya faɗa zan buka a nan zan karanta don abin da ya ambata sai ya nan wannan wurin kuma a ɗauke shi da ma'ana wanda za ta duk da rikici a kan wannan yana cewa shi ya nan isliman fi hadal ikhlas nazar wannan magana a take da haka akwai matsala ko bukatar da shi شيء مجال ولا ما في مجال السيرة فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه مسجدا تجي أقول في الأبد لأنه ليس كل من يحوى شيئا يأخذه domin ba duk mutumin da yake sha'awar wani abu ne ke mutu akwai mutane da yawa suna sha'awar wani cikin shafar ƙarshe amma ba mu ba su da ka in ka ce duk wanda ya zan ya zan zuciya a wani ya zama sun ake da wannan ayar ya zama ya yi wani abu ba Allah ba ya yi shirka za ka ga duk wanda aka nuna ba shirka ne da misali a cikin sunan kalama ko ba a ce duk zan zuciya ba ko a mataki uku akwai abin da ke sabo akwai abin da ke shirka ne akwai abin da ke shirka karama ko kuka yin mutum za ka gaske ba kowane mutum da ya ke yahwa sai an ya abu da ku kuma ke bin sana ya ce wakil da za ka gaske da ya kada hujja da ya yi wannan ayat sai aka rafe ta mun kusa da ina ta mun tsawa har zuwa kace yake yin tsari an da da da ana inda ma ana ayat ala tahim معنى الآن أبي جنسي في هجتم معنى الآن أبن أجل الشيء أن الله جعل المعبود الذي يعبده هو أن أن أن أن أن هذا الرجل جعل المعبود الذي يعبده هو ما يحواه وغير هذا النفي بالغرب معنى ولا المسلم يجي بين صلب الشيء ko yake bauta ma wani abu wanda ba Allah duk wanda ya yi wani abu wanda ba Allah ba yake bauta ma to ya dauki da nan ba abun dinna in mun ji ne in mun ji ta tafiya ko ma ne wani wannan abun da wani wanda ma bai bautar Allah ba yake bautawa ya dauke shi yana bauta ma shi ne abin da yake so ma'ana shi ne abin da zuciyarsa take so ita ce hawa shi ne abin da wata haji ba san da kuma ba gaskiya ba su ba abin da yake cewa ba wani ana nufin duk wanda ya wani abu da shi zuciya su na tsakaki ya yi dokar da wani ba Allah a'a amma duk mutumin da yake da wani abu da yake bauta maka to ya ɗauki wannan abin da yake bautawa ɗin a matsayin shi ne hawa yawwa ba Allah shi ne kafin shi a wa na yau ba kuma ɗaya da zai shi ne abin da shi yake sha'awa ya bauta to shi ne ma'anar shi ta kaza ila abu hawa ma'ana ya ala hada ila alladhi ya'budu huwa hawa wala yahwa bi ajri duk kuma mai bauta ma wani abu da ba Allah ba ai za ka gina kan wannan abu kuma da shi ne abin da ake da ka kan mun gane wani shi ne abin da malam kuma malam ابن عبد الله ولم يجعل ما يهواه يحسبه نعم ولم ولم يجعل ما يهواه يحسبه يسمى أبن ده يجي يسوي إلى بيت أبن ده يجي يسوي كواب شيء يسمى يهواه معناه طاعته كلها ولا يكون جعل مأخوذه هواه فهو جعل هواه مأخوذه وكلا ولا ba a wasan zan zuciyar da shi da shi ba a kuma bautar shi ne ga mafi bautar to duk wannan shi ne da Allah na ya kasance da ke wanda basira kuma shi ne mai bautar wanda abu wanda basira da fatan insha Allah Allah ne lokaci ya gudu dan to to mu ga shi duk ne da ta ambalta arabta anna abida sanin lam ya'budu illa ma abada halaka to dole sai mun dawo kan wannan za mu tashi ne mai tata inda yake wa yadda muke nan ada idan muke nan muka tashi ma ku na gaba insha Allah za mu tashi ne mai tata kuma ku ne saboda alaƙar ɗaya fakarar da wannan sai da magana kuma za ku iya ce da insha Allah Allah ya kare mu Allah ya kare mu Allah ya shirka da mu a cikin lokaci ne dai ina roƙon ku da kuma ya kuma ya ce wa ku da su da su da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tsoro da zaman lafiya da mutuwa da kwanciya an so da kan mutum kan Allah ya mu da Allah ya mu da kusan wata fitila Allah ya tsare mu a duniya Allah ya tsare mu a kiro a mata duk wata fitila da ake kusa da su da kuma na fata Allah ya tsare ya tsare ka Allah ya tsare ka kuma Allah ya tsare ka Allah ya bar mu cikin mutuwa da shiwa da kwanciya da kwanciya hankali Allah ya tsare mu a kan hanyar mutuwa Allah ya tsare mu da kwanciya الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ما في هذا انت لكم sake aika wata yayin ايضا انت ان شاء الله انت جاي لا لما تجي اقل شوف هو يا جماعه